إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة wanda ke yankwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata 25 ga wata na jumadar akira hijira shekara 439 wanda ya dace da sha uku ga wata na uku shekara 2018 insha Allah yau za mu yi darasi na 134 a wannan littafi alwajiz fi aqidati salaf salih alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al aziz wancan na aqida daban ne ba kin darasin mu na 134 cikin littafi alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al aziz yau za mu yi darasi na 134 insha Allah darasinmu na ƙarshe mun ƙare bayani lokaci ya yi kan magana ta arrahan magana ta jingina bayani da ya gabata jingina ta koma menene in ba abu wanda yake ma'ana mai rai ba ba amfani da jingina ko gida ko gona ko garka ko riga ko mota ko inji dabin da yake na jingina kurin matsayin kayanka ne garanti ne na bashi na bashinka idan ba a biya ka ba a saida ko kai kamuwa a kan shi amma baka da damar aiki amfani da wannan jingina ko da mai ita ya amince zalunci ne mai bayani idan gona ce kana da dama a yi magana haya a yi haya gona don yana tana cikin wasu jin ta hanya da ake watsa ta hanyar whatsapp ne wani mutumin cote d'ivoire yake maganar su a can suna irin wannan mu'amala ashe ta za su ɗauki haya gona ko garka ka ba da jika 100 ko 150 ka aikata to hewan su suke ce musu ai wannan haramu ne to duk da na ba shi amsa iyayewa ko yan wanshi masu wannan aiki a takaice babu laihi kamar da ruwayo da makaranta na ɗaukan gona haya ko garka haya a yanke kuɗi cewa zan ba da jika kaza a shekara in noma ba lahi ba ne ba ko nawa ka samu asaba amma jingina ba ka amfani da ita illa bayani karshen karatunmu karshen hadisinmu a mun karanta ruwaya wadda imam bukhari ya roto haka abu dawud haka tirmizi na cewa الزهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة شين كرشان كراتم مساتي دي غباتا شيوا abin hawa za a hau dalilin ka bashi abinci ka gana ba abin hawa ba inji ko mota wanda bai ci bai sha in abin hawa ne mai rai rakumi ko doki ka bashi abinci za ka hauki don ka bashi abinci ci da sha haka idan dabba ce mai nono za ka iya shan nonon saboda ka bata ci da sha wannan shi ne amma ba haka ba bai halitta ka yi amfani da jingina kenan karatunmu na yau insha Allah za mu tashi alhawalatu alhawala zai ma ta'arifuwa me alhawala ya ce alhawalatu bi fata ilha waƙar tukusar mushtaqatun min at-tahwil alhawala an yi fataha a sama haƙin kuma za ka samu a wani wuri a ce alhiwala maimakon hawala an samu dai kalmar asalinta daga tahawil juya a ganin zuwa nan au minal hu'ul don dai ma'ana guda ce kalmar asalin take magana taqul hala an al-ahad idan taqala anhu haulan mana ya karkata daga alkawali da aka yi in ya dan karkace mana ya bar abin da aka yi na yarjejeniya ya ka taka ka saba ya ce wahiyar inda fuqaha a wajen malaman fiƙihu idan suka ce alhiwala ko hawala ga ma'anarta kahinan na yi mantuwa gaskiya akwai matsala wadda na yi magana kanta kuma na samu saɓanin yi magana kwanaki akan sura na kawo usaimin cikin wanda suka haramta ta gaskiyar magana a usaimin ya raba masala gida hudu don na samu darasin shi wanda yake na bidiyo na sauti wanda kan masala masala ta hoto shi abinda ya magana kan sura ya raba ta gida hudu ya ce akwai sura wadda sassaka ta za a yi tana da inuwa ya ce wannan ijima'i ne akan haramta ta gaba daya ijima'i ne ba saɓani kanshi akwai sura wadda za a yi desan a yi desinan abu a cikin wani yadi ko na abu wani ya yi desan kin wani abu mai rai wannan ce take da ɗan saɓani ce amma saɓanin mai rauni ne kenan masu ganin mai saɓani ma akwai masu ganin ɗan rubutu ne ana yi dalilin cikin wata ruwaya illa raka mafisau amma ce wannan saɓani ne mai rauni kenan a nan biyar da ba da saɓanin cewa ya halitta a yi tsura ta zane sai na uku ya ce wanda za a zo da alatin tasawir za a yi na zamani a ɗoka amma ta hanyar ornatar ka zo ka daidaita hancin ko ka sa wani fantar ka gyara sura ya ce wannan shi ma haramu ne ya ce sai sura fotografiya da za a ɗauka na hoto haka ko bidiyo ya ce wannan gaskiyar magana wasu na magana kan zawa abin amma gaskiya shi yarin jayar da halittin in sura ce ta fotografiya usaimin ya ce shi a wajen shi bai galihin gaskiyar magana don ya ce a nan babu wani kokoyon allah ba mai ce ma wani ya koyon Allah ya iya hanci asalin maganar koyon Allah sura ta Allah kaza ya ce shi akan wannan fatawa da ya gaskiyar magana ya ce babu magana haramci in hoto ne na sura haka shi a dan a wata na ce usaimin ya ce in suka haramta yanzu ka kaudu kenan abin da mutum ba da fatawa kan gaskiyar magana shi iya ga ba maganar laihi in sura ce fotografiya wani gangu da dama cikin su albani hatta bin baz shi ma bin bas abin da yake cikin fatawa tashi da naji ta sura da bidiyo iya magana shi ma da da farko ya ce ya haramta bidiyo doka ya ce amma daga baya gaskiya ya kwata masana ta addini shi kanshi ya komo daga haramta bidiyo wannan bin bas kenan rahim mullah wannan kaji fatawa da magabata ta don tan mai ban hadisi na mun ce dai irin ababai kullum kakka shiga sabanin shi ya hilahiya da shiga ciki ka kauce ma an ba wata garuwa shi lahiya amma ka a matsa kan mas'alar yanda kware shi ma ya kawo wasu zawa abun ya ce dai ka zawa fa da yawa allahu ala muna magana alhawala da muka yi magana alhawala ya ce shi ne alhawala ko hiwala ana iya cewa hiwala ko hawala ana ya ce mushtaqatu min at-tahwil an doko kalma daga juyi abu daga nan zuwa nan aw min al-huud taqul hala an al-ahad zaka ce wane ma'ana inda kake so ka ce wane ya bar abinda aka aje na alkawli ya karkace yaka ce hala an al-ahad idan taqal anhu huulan in ya bar abinda aka aje na jijiniya wahi inda fuka a wajen malamai na fiqh in suka ce hiwala ko hawala me suke ni ga abinda suke ni naqalu naqalu dayni min zimmatin ila zimma bashi doke bashi ko tashin bashi daga nan ya koma nan ma'ana bashi ne na wannan akan wannan amma ya koma kan wannan shi ne asalin awala bashi ne ake bina sai ya tashi daga kaina ya koma kan musa ko zaid shi suka ce hawala faman kana alaihi din walahu inda akhar fa hala da'inahu ala man lahu inda wajaba ala da'in at-tahawul idza kana al-muhalu alaihi maliyan yace faman kana alaihi din wanda ake bi bashi akan shi ana bi na bashin jika 100 misali kuma walahu inda akar shi kuma wanda ake bin bashin iya da wani bashi shi ma a wajen wani ana bi na jika ɗari ina bin wani zai da ko amar jika ɗari fa hala da inahu alaman lahu inda sai wanda ake bi bashin sai ya ce wani bashi na da kake bi na wani zai biya ka shi ne wanda ake bi bashin sai ya juya ka wajen wani wanda shi ma iya bin shi bashi a nan ce waje ba alar da'in a nan wajibi ne ga wanda ke bi bashin a tahawul ya yarda ya koma wajen wancan kin idza kana almuhalu alai maliyan in misali na san wani iya da hali ina bin wani kudi ya kasa biya na shi kuma iya bin wani in na san wannan zai iya biyan bashin in dai mai halin biya ne dole lazim ne wajibi a kai na in yarda in koma wajen wani inda ya amince yanzu shi nake bi shi zai biya ni wannan shi ake ne kenan kakkace kakiya kuma a shar'ance baka ce baka yadda ba ko ne he ka bani a kana iya yanzu daga nan ya yarda a shaida wani bashin da kake bin shi wani ya koma kan wani sai yayi wannan magana kan wata ruwaya wadda imam bukhari muslim haka ashabu sunan irin su abu dawud da sa'i tirmidhi ibn majah da sun karuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalar gani zulmun fa idza utibi ahadukum ala malin falyattaba falyattaba eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalar gani zulmun taurin bashi na mawadaci kana da halin biya kai taurin biya zalunci kenan kana da halin biya mutum kana iya binka bashi kurin dan dai bai yi maka kona daban da kake biyan shi kana da halin biya to kana matsayin azalimi can bayan magana darasin da ya wuce cewa wannan yana halitta ma uquba ya halitta a ci mutuncinka amma abin na wulakanci dan ka ka mutane dan kai ka ja kana da halin biya ka kibiya kuma kana matsayin azalimci inda zaka mutu ka mata matsayin azalimi ba haka yace fa iza utibiya ahadukum alamalin falyataba in aka juya ɗayan zuwa ga wani mawadaci to ya bi kiran bashi ne ma'ana magana kana bin wani bashi a ce bashi da kake bi na wani zai biya ka kuma ta hali ne ni kai da ake bin ka bi ka yarda da komawa wajen wani da mun ga hatta wannan babin bashin annabi sallallahu alaihi wannan gawa da aka kawo lokacin nan da babu magana da bai sallah ga kan wanda ake bi bashi an kawo ta gawa an ajiye ya ce akwai bashi a kashi aka ce eh dinar ne ko dinar biyu ne a nan sai ya ce a bana mai sallah sai abu katada na katada na asari abu katada na ya ce ya so layi wannan bashi a kaina ya ce bashin ya sauka daga kanshi ya hau ka doka ce na doka annabi ce annabi mai sallah wanda duk da haka annabi ya tambaye shi abu katada bashin nan ka biya herar da ya biya ya ce sai yanzu ya samu sanyin bashi bayan ya biya to ka kenan wanda ma ya mutu ana ɗauke mishi bashi wani ce haushi na kuma su kawo masala suna yawan tambaya kanta idan kana bin mutum bashi bai biya ka ba sai ya mutu za ka iya mishi farai za ka iya yi mamaci bashi ko ka ce a biya ka duba lahi ba ne yanzu wannan shine kenan matsayin alhawala a musulunce na biya umarni in aka ce ana bashinka da yake kan wane sai ce maka wane biya ka wancan ya amince kuma wancan mai halin biya ne to kakkace ka kiya ka yarda sai alwadi'a maganar ajiya in ba ka ajiya wani abu ta'arifuha me ta'arifin wadi'a da yake ce a nan ma'khuzatun min wada'a shay'a bi ma'ana tarakahu kalmar asalin wadi'a ta hoto daga jumla cikin wada'a shay amana wani ya bar wani abu shi daga nan da hoto wa summiya shay'u alladhi yad'u al-insan inda ghayrihi li yahfazahu lahu bil wadi'a sai aka ma sunan abinda mutum ya bari inda gairi a wajen wani da ya fasa ka bar shi don ya tsare maka ya kame suna alwadi'a kiran wa sumiyal shekul ladhi yadu insan aka ma su aka yi suna ga abin da mutum ya bari inda gairi a wajen wani da ya fasa ka bar shi don ya tsare ma shi ya kame suna bilwadi'a aka mai suna ajiya li'annahu yatruku inda da muwadda inda da muwadda ya bar shi wajen wanda ya ba ajiya kenan kayan shi ne ya ba wani ajiye mishi me hukuncin wadi'a hukumuha hukuncin wadi'a yace wa idha stawda ar-rajulu akahu shay'an ustuhibba lahu qabuluhu in 'alima min nafsi al-qudrata 'ala hifzi wa idha stawda ar-rajulu idan wani mutum ya ba wani a haushen ya ba wani dan uwan shi wani abu mana ya baka ajiyar wani abu istuhibba lahu an so kai da aka ba ajiyar qabuluhu ka amshi wannan ajiyar da aka baka ina alima min nafsi qudrata ala hifzi in ka amince ka san lalle zaka iya tsare mai kayan shi zaka yi aji mai kayan shi baka bata ba to ana nema kai an dora maka kai taimako ka amshi wannan ajiya ka aji li'anna hadha min babu ta'awun ala albirri wa taqwa domin yin hakan iya daga cikin kowa hanyoyi na taimakon juna kan kyautatawa da tsoron Allah kan kyauta tsoron Allah kina abu ne mai kyau wai yajibu ala al-muwadda raddu al-wadi'a mata tulibat minhu kai kuma da aka ba ajiya wajibi ne kame da ajiyar da aka baka mata tulibat duk lokacin da aka tambaya kamedo kamedo ka mutane ya wannan magana da kauli ta'ala inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya iya muku umarni kuma da amanoni zuwa ga masu ita kina ka an baka ajiya mai kayan iya ne ma ka da mai kayan shi bayan wannan aya wa qawli ta'ala fa in amila ba'dukum ba'dan falyu'addi da sutu mina amanatahu wani ta killa rabba Allah ce idan shashin ku suka amince da shashi mana ba a kawo shaida ba aka yi wani rubutu na baka wani ajiya ko wani bashi Allah ce to wanda aka ba amana da ya mai da wannan amana da aka bashi kuma ya ji tsoron Allah ubangijin shi aka bayan wannan ayoyi wani kauli wani kauli sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man tamanaka ka mai da amana ga wanda ya baka dole umarni ne daga Allah daga manzan da Allah ya aiko duk sun yi umarnin mai da amana ga wajen wanda ya baka ita shi magana kenan hukumcinta kenan ka amsa e ana so ka amsa kenan amsarta amsar ajiya ba dole ba ne mustahabi ne sai ta ustuhib an so ka amsa aiki ne na alkhairi kai in ka san za ka iya tsarewa amma in kana ga alama ka aje a nema ka rasa a nema a rasa to ka amsa balle ajiya ta kudi ga talaka ga mai karamin kari ka aje gari ya zahi ka kasa kudi kuma a zo a ce ina kudi ga tsuntsu ka gaba daɗi mutuncin ka sai zubi ya ce da manuwa to garanti mana abdime da ma abinda ya hau kanka ko ya bace ko ya aka yi kudin dole ya kame do ya ce wala da mana alal muwaddai illa bi tafarid wanda aka ba ajiya babu dora mai a ce sai ya maido in taɓaci ko taɓace ko aka sace ka ban ajiya kudi sai aka zo aka mun sata aka sace a gidana ko ya hali wajen tahiya ko aka yi gobara baka ce ya mai da maka hanka a ba haka nan sai da ya ce illa bitafari sai inda sakaki ne na wanda aka ba amanar shi ne ya bar haka nan ba tsarewa dai wani abu an sanar sakaki dan adam sakaki ne kun dan dai kurin an san wannan dan dai ba naka bane ka bari abin ya lalace to anan za a ɗora mai sai ya rama amma an ba su kaki ba ne bai yi ka ba mutum ajiya ta hallaka ba ka damar ba ka haƙƙin cewa sai biya ka ya kawo ruwaya da ibn majah ta ka cikin ruwa da kalli albani ya kawo ruwaya عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ودع وديعة فلا ضمان عليه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول دون وندا أكبا أجيا فلا ضمان عليه باب راموا أكنش راموا دمان راموا كمان za ka ga daman ramuwa akwai kusan abin da hausa don hausa ta taskira ko raman raman babu ramuwa ga wanda aka ba amana wa anun wata ruwaya wadda imam bahaki haka imam daru kutini wadda ta tabbata haka ibn maja manzan allah sallallahu ya ce la da mana ala mu'taman babu ramuwa ga wanda aka ba amana aka ba shi amana wani abu aji babu ramuwa a kan shi kurin tashi heka heka hakuri kurin وعن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب ضمنه وديعه سرقت من بين ماله قال البيهقي يحتمل انه كان فرط فيها فدم فدمنها اياه بالتفريط انس بن مالك يتشوا عمر بن الخطاب ya sa shi ramuwar wata ajiya da manahu kira ta shi ramuwa ɗora mai ramuwar wadiyatan wata ajiya surikat min bayni mali da aka sace tare da duke ta aka sace ya ce sai ya rama shi ne imam baki mai kawo waya ya ce wannan magana yutama da za a ɗauke ta annahu kana faraka fiya kin tambaya ba dama maka mana ta inda akwai tafari kenan anas sakakin shi ne yasa rashin kulawar shi ta sa aka sace wannan kaya shi yasa kenan umar ya dora mishi ta ya biya kenan akan haka in mutum ya yi sakaki akwai mutane suke cewa suke ba ruwansu kayansu ma ba ruwansu da kulawa da shi to ko da haka ne halinka sai kai sakaki har da kayan ka aka sace to wannan aka di shara ta diba ta ka kurin rashin kulawar ka ta kawo aka ɗauke kayan ka tsare kayan ba to a nan kai sai ka biya na mutane sai ka biya na mutane wannan naka naka ne amma kayan mutane haka baka ajiya baka kula ba haƙƙi ne ka kare shi to a nan za a ɗora ma sai ka biya mutane magana ke sai al'ariya ariya magana ta mai aka cewa aro aro ta'arifuwa zai ma ta'arifin mai ake ne da aro arrafa al-fuqaha'u bi annaha ibahatul malik manafi'a mulkihi li ghairihi bila iwad ta'arifin da aka ce ariya malaman fiqh sun mata suna da inda ake gano ta cewa bi annaha ibahatul malik mai mulkin wani abu sai ya halitta maka manafi'a mulki ka yi amfani da wani abu nashi da ya mallaka ya baka dama bila'iwa da ba kudi ka ba shi ba an kudi ka ba da sunan shi mai kara ko haya a jago amma wannan a kullum ka ba mutum ka aro ba wasu ci aro wasu aro ba ka aron mota aron inji aron kaza shi aka ce da aro ka je ka yi amfani da shi ba tare da ka ban kobi shi ne ma'ana al'ariya wahiyar mustahabbatun kuma ita ma ana so ka ba da aran likauli ta'ala wata awonu halal biri wata ƙarƙashin da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala na Allah mana umarni mai taimaki juna akan dukkan abin da yake kyautatawa da tsoron Allah da abu na gari wani kauli sallallahu alaihi wasallam haka fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwayar da imam ibn imam tirmidhi ibn majah haka hakim sun ruwaito ruwaya hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah iya cikin taimakon bawa matuƙa wannan bawa iya taimakon dan uwan shi ba nan magana duk mai taimako allah na taimaka mashi in dai ka taimaki wani to allah ma na taimaka maka wannan abin tabbas ana koyi kenan kaga jan hankali ba banza ba kai ko ba ko biye wannan taimako daga allah yana gani in dai kana taimakon wasu bayi da bayan allah to kai ma a lokaci guda allah zai taimake ka kenan abu ne mai kyau kwarai taimaka ma ma'ana ba da aro da wani abu da zai amfani da shi sai ya kawo ya ce kuma waƙada zamman lahu subhanahu allazinahum an salatihim sahu allazinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un Allah subhanahu wata'ala ya yi zargi ga wasu mutane allazinahum an salatihim sahu wa'inda suke gafala suke barin na ce barin sallah a lokaci shi na naga cikin sabbin na gabla da wasu na ke cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ce alazinahum an salatihim bi ce fi salatihim ba inda ce fi sallah kuma matsala ce mantuwa a cikin sallah a matsala ce waye ce kauce mata ya ce kiran na ana ne wanda ke zargi mantuwa masu barin sallah gaba da an salatihim sallah ce kan da suke barinta ba mantuwa ba a cikin sallah man salar gaba ɗaya ake baranta suna mantawa da ta suna baranta Allah ya ce waɗanda kina cikin zargi da Allah waɗanda suke mana mantawa ko gafala game da sallarsu allazina hum yura'un wanda suke yin riya suna aiki dan a gani wa yamna'una ma'un kuma suna hana abin aro nan ya kawo dalilin ariya al-ma'un shine zai ma fasar shi a gaban insha Allah عن عبد الله عن ابن مسعود قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلوى والقدر هنا وتا ابو داود ce عبد الله بن مسعود ke cewa mu kunna na'ud al-ma'un muna dokar muna lissahin ma'un me ma'un a zamanin manzon Allah yana raye muna dokar shi al'ariyatan kaman kayan aro ne irin arami addalu wal qidr irin su guga irin su tukunya na ce wasu ka irin su helo duka duk abin da mutum zai shi ya itiliza shi ya aiki da shi ba kariya ba ki kuma mai doma kayanka ana kai ma'un kenan irin aran duka aran helo aran tukunya kakka hana allah iya zargin wanda suke hana kayan aro nan shi ne abinda ake magana wanda allah ya zargi kayan aran abinda za a yi aikata ba kuma muke a mido maka hanka irin su guga irin su kenan tukunya a dora a mido maka sai wujubar raddaha to ita shi wannan aran shi ma wajibi ne ka maido kayan mutane ya ce kala ta'ala inna allaha ya amurkum an tu'addu amanati ila ahliha Allah mai girma duk dai kan kan gwamnati Allah yana muku umarni maido amanoni kenan ya kashe da kanka wani aya a wuri da yawa duk abin da yake da alaka amana aka baka tukurin ka maida magana kenan da manuwa na amincewa ko ramuwa in ka ba mutum aro ya bace sai ya rama maka magana kenan wani musta'ir mutaman shi ma idan ka ba mutum aro zama mutum ne amintacce an amince da shi ma'ana ba a sashi ramuwa da dalili la da mana ale illa bi tafari illa bi tafarid ba a sa shi ramuwa ka ba mutum aran guga aran helo aran duka ya taba ce to ba a cewa ko aka sace ba a cewa sai ya rama maka sai inda shi ma sakaki ne yayi da ya kare ya bar shi ana a waje ba kulawa aka sace wani abu daban da ya bari aka abin ya bace wannan kaga akwai sakaki aw an yashtari da alayhi mu'ir ad-daman ko kuwa lokacin da ya zo ɗaukar aran kayanka iyawa ka san halin mutane ko da ko a kasa wasu ko ka san halin shi ya saka to wani zan ba ka aran kayana in ma tukunye in ma gugan in ma na bari da aro amma in ya bace ka bi ka da ka biya ni in ya bace za ka ba laikacin za ka biya ni to a nan in ya yarda ya ce eh zan biya ka to a nan in ya bace sai ya biya ya kawo maka ruwa ya kan haka عن صفوان بن يعلى عن عبي أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا صفوان بن يعلى يبا أن بلوتن زا ينا هنين يبا أن أران كاي أنمي أنت أنت لما بي ما بتشكي مسلم بي بي بي ما بتشكي مسلم ما يعني أنا أنا ما أرو ya ce to zan tura wanda zai a maso aram in yi je ka ba shi riga talatin dir riga ya sai mata silke abinda ake sawa saboda kare takobi ko kibiya da sadin da fim ki indu da ake ada in sun hoti ho da ake wata sa kayan yaki da ake sawa kayan daga sarka ta kama sarka ce a cikin ko ina a sa hula a sa a jiki ko ina bai hana kan mumma bai hana kayan motsi ko ina ana isawa bai hana kayan motsi amma takobi ko in ta zo haka ba ta tsara ka wannan yan yin haka wanda ya karanta haka cikin sira cikin tarihin annabi ya da manzo Allah da sahabbai sahabbai haka suke duk suna da kayan annabi ya sawa sahabbai suna sawa shi ne kace anan ba za ka gane cuwacuwa in cuwacuwa da addini inda har cewa akwai kibugu ko kawo da baka ca ko maganin kare da a musulunce ko wani abu da ban laya kakku bugu ai kaga yanzu annabi ya je iya fama iya aro ana sai ana har wani kawuri kai ba kowa la ya irata ya kun kawuda a je ta yake kamar aljannu wannan iya karantar da kai sun yi bugu su wane ne aiki ne na matsawa aiki ne na ja ba na musulunci bane ba a musulunci babu wannan je ku tabbaka kurin muku bugu kurin kamar aljannu kurin ku ku bike nan kurin ku bike nan a bugo take kiba ta talawai ta ku bi talawai baka buguwa to kashi kamar hanya da ka irin wannan to musulmi ne lalace ba a musulunci babu wannan daga an magoki biya tun kaga talibi ke ta kuma talibi ta wani abu ya bar hanya wani shirka ce aka yi da haka manzo Allah ta kurbi tana sara shi an ji mai ciwo an masa mai kai duk da hulai a yaƙi uhud har ƙarya cikin ƙarshen hulai shiga cikin kanshi saboda bugu ƙaryan ya shiga cikin gabancin zalunci yakin wadda aka yi jini tun daga ka har diddigi aka karya mai haƙori ruba'iyya na karya mishi na sada salama duk da kasar kasar habbai musamman da wani maganin karya wani kibi gowa baka buguwa shashen a'a kan mutane ɗabi'a ɗabi'i ka buguwa kake kana komi kuma inda har akwai annabi zuwa ya ƙarorin kawuri kuma sai suke yi da kuɗi tsada ake sai wannan sulkin sai ma masu hali suke sai tsada kenan kaga inda akwai laya ta rubuta ma kowa ba ba da ba sai ba kowa laya a har ya rubuta kowa laya da da kowa rata ya gurin mutum yake gurin ba ba sai kofi ba kofi to kaga amma kaga inda amma sai suke to ko su musu iya ba sai rubuta laya ba ba sai yake bugun masa ba kowa rata annabi iya ba kada mu kenan daman babu ita daman yanci da addini suka kawo ta suka mai da abin addini wani ma ke yi kurin sai yayi bai iya rayuwa hai da layu da kiri kaga mutum ga wannan kamun kura ko musulmi ne ko ina dumudu a gindin shi da ƙi ko ina cikin cikin layu kun bayan ka shakashin eh no wata shakashin ta kiwon allah wala amma mamaki wani abokin mu ne tare ke ɗaga cikin yanguwa ne wani irin iya mai gori ko alu sunna ko buku tashi tsaye buku waye shi kuma cikin ajiyar cikin layu na ƙirin kamar kan buɗa ƙirin shi kurin wani hikimin allah ana rebellion a hanyar arewa aka da su kurin aka da su tare aka da su tare aka da su kowa da mota ɗaya su gasa gaba da benin shi ba shi su yi musamman tauran kai ba kudi eh kudi eh da yake raka an gama ka sai suka mai fiya suka cire shi sai haka sun kara mishi cewa wallahi a hikimar Allah a wurin bawon aka ba kashi irin nashi suka ba shi kashi da kyau suka tattaka shi da yake sun gane sun gane so ya kwata asiri sun gane shi suka mai jinna ya ce wallahi a cikin zamanin shi ta yi kowa ka bawale ba ko bari ba mare ne bace mari ba wanda mare ne shi amma kashi shi da tsiya wurin kuma ba bayani kalle shi ɗaya ba tare ba magana ba bayani ka gane ba magana shi da shi saboda ya san abin da yake mai gori to ka ta ɓaci a gaban a gaban mutane gashi ka sa hannun rubelon kuma ya sha kashin shi da bai laye ba bige shi ba kima Allah wallahi to gaga kenan don a cikinmu na akwai sirkin ɗaya ne mashi wanda ya kashe ya ji da shi bai sirkin wallahi kashe sha to za ka haka trumpa shi zai a gaskiyar magana kurin mutum magana ka ce kai baka sa kurin a roƙi allah sa a kurin amma magana wani a ce ga wani abu da ake sawa ba abubuwa to an bar hanya tabbas
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا كنا من الله صلى الله عليه وسلم يا تيمشي idan dan saƙona ko dan aike na in ya je maka ka bashi salasin dir'an kenan riga talatin aka ce dir kenan riga irin ta silke da ake sawa za mu ce irin ta yaƙi ka ba shi kenan riga talatin wa salasina ba'iran da raƙumi talatin wannan a matsayin kenan aro da manzala ya nema a wajen safwan ya ba shi قال سي صفوان yake cewa fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ariyatun madamunatun aw ariyatun mu'addatun wannan aro da ka nema aro ne wanda kenan zaka rama mun ala kulli hal ko ya lalace ko ya wani abu shine madamuna aw ariyatun mu'addatun ko ko aro ne wanda asalin aro kenan da sai in akwai in ya lalace kenan ba za ka rama mun ba ko an ɗoke ko an amshe kenan ba ka rama ba wanne ne kalabal mu'addatun sai manzo Allah ce a aro ne wanda an ansa an akwai shi za a maida wannan saboda menene asalin wannan babi na maganar cewa shi aro asalin aro wanda aka ba aro kenan mamun ne amintacce ne idan abin da ka ba shi aro bai in yi lalace bai mai da maka sai dai can ba kamar da gaya maka sai idan ta'addanci sakaki ne ya yi abin ya lalace a nan kenan dole a sa ya biya kayan mutane in sakakin shi ya kawo lalacewa abin ko kuwa ba sakaki ba ne bai na lalacewar shi ya ɗauka tun harko ya yarda in har ya lalace ya ɗora shi ya ɗora ma kan shi mai dawa ko da lalace amma in ba haka ba kurin ka ba mutum aron kaya sai aka samu matsala abin ya lalace ba saka kibe yi to asali kenan baya ɗaukan ramuwar wannan abin da ya lalace shine dan don da aka ba aro kenan mutum da amintacce ba matsala komi asalin shine tambayar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya kawo wannan ruwaya kenan zabi ne mutum iya iya doka kenan yawa matsalar zabi biyu madamuna ce ko mu'addatun kenan nabi iya doka ce madamuna ce kenan wanda zai zai bi ala kulli halin amma ce a aro ne irin aro wanda kenan in akwai ne za a maido in babu kenan shi kenan wannan shine abin da yake so ya fassara maka anan a ruwayar da kamar abu dawud ya rubuto haka cikin silsilar sayyid albani ya kawo da ruwayar sai ya ce ƙalar amiru sana'ani amiru sana'ani kenan mai sharrin bulugul maram iya so ya fasara wannan hadisi na madamuna ko mu'addatu kenan amiru sana'ani fi subul salam cikin subul salam kenan san subul kenan sharhi ne na bulugul maram sai ke fasara ya ce al-madamuna me ake mana da ya ce maka alata madamuna me ake ne da madamuna ya ce allati tudman in talifat bil qima shine abinda za a rama in abin ya lalace da kaban aro in ya lalace zan mai da ma kudin shi daidai shi shine madamuna abinda kenan za an doki ga yaunin mai da shi ko da shi ya lalace za a kima shi a mai da wannan abinda aka lalata daidai valakin shi kima shi shine ma'ana madamuna wal mu'addat wadda ake ce al mu'addat allati tajibu ta'adiyatuha ma abqa ainiha wadda aran da za a maida in an kare abin da kare in akwai shi ne za a maida shi fa in talifat in aka mugun gatarin abin ya lalace kenan sacewa ce konewa ce da aka amshe abin da ya babu shi lam tudman bil qima ba a rama shi da kuɗi shi kenan kenan kurin asara ta ɗauke shi Allah ka zautsai ba a cewa wanda aka ba aran sai ya rama ita ce mu'addatun kenan a wannan ruwa ya shi annabi ke zaɓi kenan mu'addatun kenan wadda za a mai da an akwai qal sai shi amiru sana'ani al-amiru sana'ani cikin subul salam sai ke cewa wal hadis wannan hadisi dalilun liman zahaba ila annaha la tuzmanu bil ariya illa bi tadmin wannan hadisi shine abin da yake kawawa yana kawo hujjar cewa ga masu fiqihun ko fa'intar cewa ita aro ba a maida ta shin dalilun liman zahaba ila annaha la tuzmanu al ariya akan masu kawo hujjar cewa ba a rama ado ba a rama aro illa bitadamin sai in kai ka dora ma kanka ramuwal ka ce ko ya lalace zan maido amma ba haka ba asali ba a mai da aro wannan ya kama magana da akwai masu ganin cewa kurin aro maidowa za a yi ala kulli hal sai ka maka wannan hadisi dalili ne akan masu ra'ayin masu fikihun cewa aro ba a rama shi sai dai in mutum mai ɗaukan aron shi ya ɗora ma kanshi na ramuwar abin da ya ɗauka ya ce wata kaddam annahu auzal aqwal kuma a cikin maganganu da yake na akwai maganganu da aka yi akan masu ganin cewa a dole ya arama ko yana kaza ka saka su kawo sharaɗa ya ce wannan dalilin shine zai yake bayanin ita ce magana mai huta wahili karara mai tabbata a cikin hukunci na inda mutum aroyi to aro ba a rama shi sai in mutum mana ta'addan da sakaki ne yayi ko kuwa ya dora ma kanshi ramol wani abun amma in bai dora ma kanshi ba kawon shi mutum shi a ranka a bai lalace ya kai hakuri haka Allah kaddara ko a hannunka ne haka zai lalace wannan shine abin da yake so ya maka bayani na maganar aro wannan shine karshen kenan magana ta matsayin aro a musulunci cewa wasu na ga mustahabi ne wasu na ga wajibi ne amma nan ya kama magana cewa masu cewa mustahabi ne ana so ka taimaka da aro dan ha ya kama ka wancan bayanin inda Allah ke zargin wanda suke hana kayan aro wannan shine kan magana
allukuta maganar tsuntuwa ta'arifuwa me allukuta lukutatu lukutatu lukutatu fataha kan kaftin allukuta hiya kullu malin ma'sum mu'aradin lidiya wala yurafu maluku me allukuta lukutatu shine dukkan dukiya wadda ya kamata wajibi a kare ta kuma ga ta nan mu'aradin lidiya ta shiga wani halin lalacewa kuma layu da rafa malikuwa ba a san ba mai wannan dukiya ga ta taɓa ce lokuta wa kasiran matu talaku alama laisa bi haiwan da yawa ake saka wannan kalma akan abin da ba dabba ba ba a kiran dabba a lokuta lokuta abin da ba dabba ba amma la haiwan fa yuqal dalatun ana kiran tsuntuwa ta abin da nake na dabba ne dala shi ne masala da ake a masallaci magana cigiya annabi ya hana ishatar dala fil masjid annabi ya hana ishatar dala fil masjid annabi ya hana cigiya to dala asalin hadisi iya magana cigiyar dabba akan haka yazo asali cigiyar dabba annabi ka ce ba a gina masallaci ba don cigiyar dabba shi sa suke tsayawa kan kenan akwai bambancin yanzu kaya na anan kawai da mai na daban ta kace kun kace kun mana tambaya ba ina tambaya hana haramta ce mun ta ce ne da ana sallo ta da bace kun yake da wuta wannan wani abu ne wasu sai kiyasin ce komai a asalin kalmar da bayana dan baka taba cewa ga ta giya jama'a ba wanda ya gamar ta guwa ta kai ba wanda ya gamar da akuya ta wuri kaza shi ne ba a gina masallaci ba dan wannan lokuta daban gaskiya magana duk da kama kama da kan kiyasi kan wani abin annabi ya ce in sha da da alin magana cigiyar dabba a tatta asalin abin haka yazo amma a nan kullum yin sallar na kullum yin kiyali a ce ba na tambaya ba na tambaya ka ce ka kama hadisi kaga hadisin ce dala dala kuwa a tattar dabba ce gaskiya magana don da kama wani abu daban ya ma kiyasi da kan wancan gaskiya magana kuma dama an san cewa masallaci ba a gina shi ba zan zawa wajen cigiya kina abu da aka yi ba a nan ba ka kawo wurin amma da masallaci wurin cigiya shi ne annabi hana amma abinda anan ne bace kayan na azare bace ta ba ga musulunta ta anan ya kama hadisi kace wannan tambaya ba yace eh alwajib alal muntaqid me wajibi akan wanda ya tsintuwa man iltaqata malan wajaba alayhi an ya'rif jinsahu wa adada duk wanda ya tsinci wata dukiya wajibi ne a kan shi ya yakata ya hudu ya san jinsin dukiyar me ya tsinta kuma nawa ne sun mai shudu da adalin ya nemi wani adali to wani gashi na tsinci kaza kaza kaza tsinta ya gama wani adali in so ya su ɓoye wanda ya shaida ga abin da samu in ya so in ya gama wani adali sun mai hafazahu wa yu'arifu usana zai zo ya ɓoye shi zai zo cigiya tsawon shekara guda kana cigiya ba wanda ya daga kazan shi kaza ba wanda ya tsintu ba wanda ya duwa kurin ba wanda ya duwa ta kudi misali ko ta wani kaya in ya zo meye ka yadda nawa ne ka za ka zame tambaya kan shi amma ba a hudu abin a hili ba fa'in aka bara sahibu bil alamata ta fa'o ne idan da kai cikiya sai mai abin ya zo ya hada maka alamomi aka gane nashi ne da fa'o ne ya ameka mai kan shi walau ba da sana ba da sana ko da bayan shekara guda ne wa illa in tafa bi an wa ba a same shi ba kai he kai amfani da shi ana so ka maka ma'ana amfani da shi bayan shekara guda bayan shekara guda illa anan akwai mas'alar eh na ke cewa abinda ake cewa yayi shekarar ba komai ba abinda yake da kima adatan za a iya dawowa da shi yanzu misali kana ka samu jika guda kowa ko jika biyar an san da za a da magaran da wuya mutum ya yi sati ya komo neman jika biyar kai ko kwana ne maka baka dawo ba ka ka kare dindin da mutum jika biyar ko jika goma ana yadda ta ya je ya je dawo da ya gobe ka ga goma ya cikiya na da jika goma da wahala habali har shekara to ke zai aka ce abinda da wuya goma ta ce kai masu aka ce jika goma yawa talaka jika goma ya komo amma misali dala ɗari ko jika guda misali dala ɗari ko jika guda jika ɗaya ko dala ɗari mutum yadda ka da wuya yanzu ko murya da jika guda dala ɗari a cikin kwana biyu uku to an ce abin da bai taka karya karya ba to ba shi ba ake ma shekara guda abin da yake kaɗan ne kana iya amfani da shi kai tsaye amma da sharaɗin mai shi in ya wuto ka mai da mai kanshi amma abu mai kima an hana ma ne baka da haƙƙin aiki da shi ɗan abu mai daraja ne baka da aikin haƙƙin aiki da shi sai bayan shekara guda shi ne bambancin abu ne ka samu muhimmancin gaske wata ta taɓa baka da taɓa shi ba halitta maka amfani ci ba sai bayan shekara guda zungur in yi shekara mai shi bai zo ba sai aka baka damar shi ma aikin da kai da shi in mai shi ya wuto dole ka biya shi baka ci aida cikin shekara guda sai na ci a wai a nan a magana abin shekara guda halicci ne aka makaranci amma an bai shekara ba baka da haƙƙin ci ko shekarar in ka ci kuma sai zo dole ka biya kayan mutane ba shi ya hauka haka take tuntuwa kuma illa na muna matsala anan gaske magana al'ada ta kawo rashin addini ya zama kamar wata ma abu na shari'a mutum ya yadda kuɗi balle mu kabri sai ka samu ta ce akwai tukuci mai ƙarfi don wani ma zai zama to mawashi ma zai ɓata zai faɗa ma ya za a kashe kasan kama kuma haka ana nugusewa a ya kan rage kana rage mutu ana nugusewa jika goma ta kaɗan duk aiki za ka gaba jika goma allah kuma sai kaga wannan ba ka ci haƙƙinka ba matsayin ka na musulmi ka shi yadda ka san kayan wani ba ka san shi a cikin gudun ma yawa shi ma a kiyaye gaba shi kun san ya sada kuɗi dan ya yadda kun ka samu shi kai ka ce ka ci kuɗi gaskiyar magana a tsankanin musulmi ka yi tsuntuwa ko da kwatanta mutum ba shi mai gada gun ne ya baka haka ɗawa mai doka ya biya ka haƙƙi mai gare ka bakan haƙƙi ka a cikinta kayan mutane da ka samu ka mai da abin ka musu kodin ka samu lada amma mu nufi abin kamar ka'ida ce kodin dole mutum in yi tsuntuwa wai ya an ba shi kuɗi wani nan abokin ya yadda salula sai na kirayi salula ya ɗauka ta yi cewa suka yi wasu gasa a rika gaskiya bai sauri da wannan mun gane babban mutum ne amma sai an bai jika hamsin allah muka gaske wallah ta suka lamma kawo ilim da shi in kuma mu jika hamsin in ba ka ba bai yawan baku kuna a muka muka ciniki su muka ciniki jika hamsin allah ya ɗaka aka wasu kuma kawo sauri sun diba da fartokin ta san ka suna mutanen abanta ke da wasu mai hali ne ta suka yi mun gano mai hali ne shi kuma da tsintawa mai karamin gari ne ya taimaka mashi sai kawai bani cuta kawai cuta ce mutane ko da suna nan suna haka wanda suna haka nan wallahi kuma mutum ya tsinto shi bai bada ba ya bashi wai mai kabri to gaskiya ba haka bane bai dace ba kurin bari ma mutum kayan shi in shi ya ga dama ci gashi amma dora wannan diya gaskiya da muke yi sai zalunci ne kenan mana gyara da abin da ake shi a cikin ba sai ya kamata lazimi gyara kenan wanda ya tsintuwa ya yi sanarwa shekara guda in mai shi ya zo ya bashi kayan shi in bai zo ba ya wani da shi sai karuwa ya an suwaye da min ghafala a laqitu ubay bin ka'ab qala asabtu subratan fiha mi'atu dinar فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وقعها وعددها ويكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا yace shi suwaid bin khafala ke ce na game da ubay bin ka'ab sai yake ce mini yake bani labari da yawa kana shi ka'ab ubay bin ka'ab ce asabtu suratan fiha mi'atu dinar na samu wata ejika saboda abin da ke na jika da yaka ɗan kuri a kulle ɗan wata jika ta sa kaya ko bakwala za mu ce da dinare ɗari a ciki fa'acittun nabi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqa na ce annabi ce arifa haulan ka je ka yi cigiya shekara guda fa'arraftu haulan na je na cigiya shekara guda falam ajid man ya'rifuha na cigiya ban samu ba wanda ya kawo mana mai abin sun mataitu na sake zo mishi dai ya ce a rufe haulan ka je ka yi cigiya shekara guda fa'arraftuwa na je na sake alam ajiz ban samu dai mai ita ba sun mataitu salasa na zo kare karo no faƙala ce mini zai fasu aha wa adada hawa ka aha ka je ka yi ka kiyaye ka kiyaye abin da yake cikin takan bakwalan kuma ce jikal ka kiyaye wa adada ka kiyaye nawa ne a ciki wayo ka da abin kullum na kulle jikal abin da kulle jikal kenan ka kiyaye da kyau a san kenan ya tambaya in ya zo ce nashi ne bakwala wata bakwala ce ko mata mai kadar mita nawa ne a ciki magana kenan kenan ka je ka kiyaye wannan ababe ya ce sai na je ya ce fa'in ja sahibuwa in mai shi ya zo ma'ana ka ba shi wa illa ma'ana an bai zo ba fastamta ibiya ka je ka yi ma'ana ka mori wannan ajiya ya ce fastamta'atu sai na je ne amfani kenan don bai sami mai abin ba ya yi amfani da wannan abin falakitu ba da mai makka shi so da kace muka gamu da shi a makka bayan lokaci faqala ta la'adari thalathata ahwalin aw hawlan wahida shi anan shakka da yake nan shekara ɗaya ne ko ko shekara uku nan ka je ka dawo ka sanar da ita shekara guda ka je ka dawo yake hasasu kulje ne ai magana da iya daukan zuwan da yayi iyawa zuwa da ke kwaso da hasga ta na wace koma kenan ba shekara uku ba ce zo shekara uku ce iya zawa ɗaya biyu uku ko kuwa zuwa da zawa ne a cikin shekara ɗaya ne yake zuwa iya zawa ya ce koma ka yi shekara guda magana yan wasu zamanan nasa na da ba magana kan ta wajen malamai hadisin da ke ba wani saɓanin ba ba wani shakka kan shi kurin sanar da tsuntuwa shekara guda ne shi ne magana kenan ko da cewa su uku ne jinsu uku ya yi ko da abin da yake tabbas aka ajiye shari'a kudin tsuntuwa shekara ɗaya ne ake ajiye tsuntuwa ake cikin tsuntuwa ko da kaddara wannan su uku ne zo a shekara uku ce zo a shekara ɗaya ce ne zo abin da yake zamanin ne da babu shakka kan shi kudin shekara guda ake cikin tsuntuwa idan kai shekara kana cikiya ya ka je ka yi amfani da wannan abun kuma kai wata kai hoto in mutu daga ake gama kai ita hoto ai ake gama ka gaskiya kuma zana idan wani gaskiya mai karfin ƙarfi na kaga wajen biyan ya kaga bashi bashi ya mamaye ka kuma amma dai an baka dama sharance ka yi amfani da wannan abun in ya zo ya haƙuri ba haƙuri sai haƙuri kuma ya duka bashi وعن حياد بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال لا يتي من يشاء يا ابن مالك من زال صلى الله عليه وسلم ياتي من وجد لقطة wanda ya samu wata tsuntuwa falushid da adalin au da wai adana ya ce annabi ce nemi shaida shin ta ta mutum ɗaya adali ko mutum biyu mana babu ta adalci kai zai zai samu eh guda biyu zai samu sun mulagaru ya bar abin yadda yake wala ya katum kuma kai boye labarin abin fa in ja rabbuha ana ciki ya ayyata kuɗi in mai shi ya zo fa huwa haqqu biya shi ke da haƙƙi a bashi kayan shi wa illa in mai shi bai zo ba fa huwa malullah yuti man sha dukiya ce ta Allah yana ba wanda ke so mai rabon Allah kenan rabon shi ne Allah ba shi kenan iya da dama yayi amfani da shi amma bayanin gabata a zaman shekara guda wannan shi ne na ga lokacin da ba mu damar shiga masala ta gaba ba wannan dai a nan dai maganar tsuntuwa kuran haka ne in ka tsunta ka mutane in abu ne don zama ka hujja a gaba da aka yi magana karama abu sau an samu annabi sallallahu alaihi wasallama iya tahiya a cikin hanya a cikin hanya ya samu dabino a yadda sai ya doka yace in ba dan ba ina tsoron me yake cewa sadaka ce da dana ci kenan abin da nake tsoro shi a nan bacin sadaka ma iya tsoro ka a ce sadaka ce kenan inda ba na sadaka ba da ya ci shi ko tsuntuwa ce shi ne wani kenan hujjar abu kaɗan wani bai taka kara karya ba don kaya amfani da shi babu laihi rad Allah domin shi sai ka biya shi kayan shi to dan wanka ga idan ana maganar ko ka ci bayan shekara guda sai ka maido to ina ga kaga ce ya baka haƙi sai an baka ka samu awa daya awa biyu an yi cigiya an samu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته